الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ranar a zamanmu da muka wuce mun tsaya a bayanin wato a ƙasamul kalami muka yi bayani a wancan zaman wa ƙasamu talatatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'anan yau kuma za mu tashi za mu ɗauki ƙwaya ɗaya a cikin waɗancan wato anwa ɗin da dama da ismu da fi'ilu da harfu ne ja alimanan to za mu ɗauki ismu ɗin sai wato mai littafin zai koyar da mu alamomin ismu ya ake yi a gane ismu suna to shine karatunmu na yau قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام حروف القسم وهي الواو والباء والتاء تو واتو alamomi da za a gane suna tunda our previous lesson na OA uku muka karanta ɗin kamar yadda na faɗa na ƙaddamar a farko to launin farko da shi ne suna ɗin to sunan yana da alamu da ake gane shi wato alamun za mu karanta a yau duk alama ɗaya daga gani cikin alamomin da za mu karanta yana gwada maka wannan abun suna ne a larabci ba wai sai ka san sunan eh fassararsa ba a lura da wannan ba sai ka san fassararsa ba ka ga alama ɗaya daga cikin alamun da za mu karanta yau to ka huta da wahala dama shi ne shi na'au idan ka karanta shi wani lokacin majority abu baka san ma'anansa ba da yarenka amma za ka gane matsayinsa a na'au na san kila watakila wasu sun san da haka baka san ma ma'anarsa ba ko fassararsa da yaren ku amma da ka gan shi da ka gane me matsayinsa a arabic grammar to wannan shine abin da zai koyar da mu alamomi da za a gane abun nan suna ne tunda mun ce ismun wa fi'lun wa harfun ja'a al-ma'na ko a da a baya karatunmu to fal ismu shi suna yu'rafu ana gane shi ne bil khabdi da tanwini ay mai afwan kisra yu'rafu bil khabdi ana gane suna ne da kisra da kaga kisra a kalma to ana gane cewa suna ne harshen larabci والتنوين haka nan kuma ana gane suna da tanwini shi ma alama ne da ake gane suna wa dukhulil alifi walla haka nan da kuma shigan alifi da lamu wannan shi ma dai alama ne da ake gane suna a larabci wa hurufil khabd to ga huruf na kisra idan ka gansu abinda zai biyo bayan su kisra za a yi masa haruffa na khabda wato na kisra ko jarri ake kiransu wani wuri huruful jarri haruffa da ake yin jarra wa abinda ya biyo su to ga sunan kamar haka wahiya su ne min ɗaya kenan ila biyu kenan an uku kenan ala hudu kenan fi biyar kenan rubba shida kenan sai alba bakwai sai alka takwas sai allam tara sai huruful kasam guda uku haruffa na rantsuwa shine wawun na rantsuwa da ba'un na rantsuwa da ta'un na rantsuwa wallahi tallahi billahi kenan su masu su uku duka haruffa ne wanda ake wato haruffan jarra ne inda suka zo duka dole abinda zai biyo baya kai mai jarra to amma kamar yadda na gaya muku kwanan baya akwai yanayin da in an shigar da shi za a rikitar da ku kuma amma lokacin in yayi insha Allah za ku gane na ce muku wani lokaci kana karanta Qur'ani ranar hannu ba ku misali billahi lamru min qablu wa min ba'd kaga kuma min din yana cikin wa'annan sha biyu da muka karanta anan wani wurin kuma ga min ba'd min ba'd a Qur'ani kaga min ne kuma kace ba'du ba min ba'di ba to don me ya faru haka to wannan insha Allah da hankali za ku gane akwai mahazufi ne akwai abin da aka shafe ne aka share shi yasa ya zama haka ne amma wannan rikicin kar a shige shi tun daga yanzu da hankali zai zo za ka gane dalilin da yasa an karantar da kai a farko min harfu jarrin ne sannan aka je kuma aka ce min ba'd ko aka ce min qabl wannan kenan wayannan sune harufa wanda ake jarrawa abin da ya biyo bayan su to yace wa aqulu lil ismi alamatun yatamayyazu an akhawayhi al fi'l wal harfu bi wujudi wahidatin minha aw qubulha bayan mun gama wannan bayani da mai ainihin matni ya yi mai sharha sai ya ce lil ismi alamatun shi suna na da alamomi ya tamayyazu an akawai yadda wanda zai zaka iya rarrabe shi wato da ƴan uwansa guda biyu da muka wuce a karatunmu na baya can aka ce al ismu wal fi'l wal harfu to zai rarrabu ka gane bambancin sa da sauran ƴan uwansa sune wanne al fi'l wal harfu da aiki da kuma harafi shi suna yana da alamomin da zaka raba rarrabe shi tunda an ce abubuwa uku ne kawai alamomin wato nau'o'in kalam su uku ne anwa'ul kalami mun karanta a baya to a kalam kuma duka mun ce babu na hudu uku ne kawai ake gina magana da shi ko dai ya zama suna noun ko dai ya zama fi'il verb ko kuma ya zama harf to ukun nan da su ake ginin zance to shi suna akwai abin da ake bambance shi ake tantance a gane wannan suna ne sabanin yan uwansa bi wujudi wahidatin minha aw qubuliha da samun ɗaya daga cikin wato alamomin ko kuma da karban ɗaya daga cikin alamomin in ya shigo wa qad zakara rahimahullahu shi mai littafi Allah ya kansa ya ambata min hadhihi alamat daga cikin waɗannan alamomi da ake gane suna wato arba'a alamatin ya ambata alamomi guda hudu وهي سورة الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض shine abin da ake gane suna a harshen larabci ko a ina kaga abu yana rubuce da larabci in kaga ɗaya daga cikin waɗannan gudun to yana tabbatar maka wannan abun suna ne ko ma sunan me ne ko ma baka san sunan me bane amma dai suna ne an gane bayanin ko ko ma baka san fassaran wani sunan me bane in dai kaga ɗaya daga cikin waɗannan huruf to ka sani fa wannan abun suna ne kawai shine me alqabdu kaga kisra a abu to yana gwada ma alaman suna ne abu wa tanwiru ana riga tanwiri wanda muka karanta a ilimin tajwidi din nan fatataini kasrataini dammataini in ka gansu su ma alama ne na wannan abun suna ne duk za mu zo mu warware mu yi misali wa dukhulul alifi wallani haka nan shigan alif da lam a kalma in kaga alif da lam na gwada shi ma wato suna ne wa dukhulu harfin min haraf al-khabb haka shiga daya daga cikin haraf na jarra na kasra wanda muka karanta a baya yanzu yanzu na sun min ila an ala fi rubba ba kaf lam da huruful qasam wa ta ba dinnan ɗaya daga cikin su in ya shiga kalma to shi ma yana gwada suna ne to zai ɗauki ɗaya bayan ɗaya ya warware su tunda mun ce abubuwa guda hudu ne har yanzu yanda ga zan mathematics ko kuma wayansu abubuwa ne tambaya ɗaya ta haifi ƴaƴa to haka yake warware abun ɗaya daki daki yadda kila kwakwale za su rike dama ya ce alamomi guda hudu na ɗaya yake alkhabdu to wa amma alkhabdu amma shi khabda ko huwa fil lughati abin da ake kira nufi da khabda ضد irtifa'i kishiyar abu ya zama a sama shine khabda khafada khafada baka ji shi a diwani yana ce khafada rafa'a khafada rafa'a faduwa kasa kasa rafa'a sama daga nan rafa'a kenan khafda kuma daga khafada ne khafda kasra jarra duk ma'anar su ɗaya raf'a nasba ay mai afwan raf'a dhamma duka ma'anar su ɗaya nasba fatha duka ma'anar su ɗaya jazma da sukun duk ma'anar su ɗaya kawai dai ana caccanja yaren ne a wurin wannan wato diddul irtifa kishiyan abu ya zama a sama shine khadda wa fi istilahin nuhat a istilahi technical meaning na shi a wurin malaman nahawu ibaratun anil kasrati allati yuhdithu hala amilu aw ma naba anha wato shine izna da kisra wadda shi mai aiki zai wato fareta ko kuma ba kasara ba wato abinda zai tsaya a matsayin kasara duka dai wato ana kiransa kabda din wannan duk sai mun shiga ilimin sosai za ku gane abin da yana ibanci kaza ko fi mahalli kaza akwai su suma duka in mun shiga wurin lirabi muka dan fara nitso duk zai zai warware insha Allah wa zalika mithlu kasrati ra'i misali kaman kasra na ra aiwa ra kisra kenan kabda min bakrin kaga bakrin suna ne sunan mutum ne bakri ko a hausa ana ce bakari ko ba faɗi to bakari kaga su kisra aka yi wannan ri din yana gwada kisra da aka yi a karkashin ra'ud din yana gwada suna ne bakri wa amrin haka amru amrin ne asalin sunan to kaga kis da ya zama faduwa a ƙasa kaga ya zunna kabda ƙasa kenan wasalin a ƙasa kenan fi na kaulika marartu bi bakrin kamar fadin ka marartu bi bakrin na wuce bakru wa kauluka haka nan da fadin ka haza kitabu amrin wannan littafin amru ne fa bakr wa amr ismani da bakru da amru sunaye ne biyu liwujudil kasrati saboda samun kisra fi akhiri kulli wa'idin minhuma a ƙarshen kowane ɗaya daga cikinsu su to sai ya nuna mana bakrin suna ne ashe amrin suna ne ashe tunda an samu faduwa na wasali a kasansu to mun gama da kabda a cikin alamomi guda hudu na biyu shine at-tanwinu dama ce al-qabd wa at-tanwinu wa dukhul al-alif wal lam wa dukhul harfin min huruf al-qabd ko to wa amma at-tanwinu amma shi tanwini wanda mun karanta shi a tajwidi ko wa fil lugha a lugan laraba abinda ake kira tanwini kun san na a ilimin tajwidi ba mu faɗe shi a lugha ba kawai mun faɗe shi a istilahi ne mun ce nunu sakina talhaqu akiral ismi lafzan la khaban ko nun tsaurare ne kawai wanda ke zuwa ƙarshen suna a wurin furtawa ba a rubuce ba to a lura ba mai tanmi ya kamata ya zama yana da suna in dai ba larabci ba ne in larabci ne ya kamata ya zama yana da suna to a taswitu shine wato sauti kamar sauti haka an ban tan misali ko aliman kaga nunu ne amma kuma an ji sauti ya fita at taswitu ko da yake shi suna a lugha wani lokaci bai da wata ma- fa'ida taqulu nawwana da'iru wato kamar a larabci kace nawwana da'iru tsuntsu na ƙara na kuka da sauti na fita ma'ana shine nawwana daga tanwinu nawwana an gane bayani so haka nan kuma wa fi istilahin nuhat a istilahin malaman nahu kuma huwa nunun sakinatun tadba akhir al-ismi lafzan shikenan kawai wannan mun karanta shi in ba kuma ba su kawai nunu ne daurare da yake zuwa karshen kowane suna amma alafatte ba sai an furta ba ko ba sai an rubuta ba afwan nahu kamar misali muhammadin muhammadin me yake gwadawa suna ne ga faduwan kisra biyu a ƙasa kitabin me yake gwadawa suna ko ihin ihi ihin me shi kuma ihin suna ne shi ma kisra biyu sun zo to me kenan Huh? ihin to wato i in ka gan shi wato ismu fi'ilin ne suna ne na fi'ili suna ne na fi'ili akwai shi a larabci yana ma'anan kai shiru ne nufinsa kai shiru ih haka ya ce mun ih ya ce mun ih shiru an gane kam kaga dama ma'ana ya zama umurni ka daure har babba ba haka rabi bane ishu usmut to shine a takaicen kenan wa ihin wa ihin sai kuma menene aha sai me ko da yake ni nake tare da shi ashe ba kowa na ya tsallake ni afwan ihi da sah ih da sah sahin ihin ku dauka abubuwa ne masu dan wahala kadan ihin alifun yawin ha'un ha ba wasu sun dauka wa idza qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqin wasu sun tsaya da shi ne sun tsaya muku akai sun rike muku ya fadi akan wasu ai ba dole kowa sai ya dauka ba amma dai wata rana za mu iya tambaya afwan afwan in an ce i ismu fi'ilin ne na na neman ƙari afwan afwan na neman ƙari i an fuskanci zance na neman ƙari sa ɗin ne afwan shi ne na na wato na yi shiru sa shi ne na yin shiru i shi kuma na neman ƙari ne afwan kamar misali mutum ya yi ma abu ka ce iya ƙaramin ƙaramin in ya ƙaro ka ce iya ƙaro min in ya ƙara ka ce iya an gane bayani to wannan kenan sa da sadun fa amma sadun da hakuri sadun bilfata da kuma kisratai a ƙasan ha'un ɗin sahin sahin wannan shine mai ma'anan da na faɗa na farko afwan wato ma'anan shiru kenan to sannan muslimatin in muslimatin kaga kisra biyu sun zo ƙarshe ko shi ma dai yana gwada suna ne tunda ya zo da wannan sannan fatimatin shi ma suna ne ba sai ka tambaya ba hina izin suna ne shi ma hina izin saboda zuwan kisratai ne wa sa'a iz sa'ata izin shi ma suna ne hina izin sa'ata izin duk ai wannan kamar san abubuwan ko kalmomin muhammadu kitab muhammadin kitabin ihin sahid wato ih da sahid din saboda abubuwa ne ba ih yasa na tsaya ne dogon tuna kai muslimatin kan mun sani ai fatimatin hina idin sa'ata idin fa hadhihi alkalimatu kullaha asma'un waɗannan kalmomi dukan su sunakai ne بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها saboda samun tanwini a ƙarshen dukkan kalma da muka faɗa dinnan a cikin su duka an samu tanwini a ƙarshen su to mun gama da menene na farko bayan tanwini sai me mun faɗi kabda mun faɗi tanwini sai shigan alif da lam ko to shi ma yanzu za mu yi bayani misalinsa wa alamatu salisatu min alamati ism alama ta uku cikin alamomi na suna shine dukulu al fi awwalil kalimati shine shigan al a farkon kalma eh yana gwada me suna ne abu in dai ka gani faɗi abu da alif da lam kalma to suna ne kawai shi ma karka sha wahala ko baka san fassarar sunan ba kawai dai kai kam ka san suna ne in ka ga wannan na cikin alamomin nahu misali ar-rajulu kaga ba ka tambaya ba suna ne al-gulamu ba suna bane me me ar-rajulu mutum al-gulamu ba yaro alfarsu shi ma suna ne tun daga ga al ya zo me ya hakan eh doki da alkhairu duka ko wal kitabu shi ma al kaga shi kadai ba zai iya juyawa kuma zai iya juyawa kuma kaga da muka ce kitabin misali kaga in ka in ka gadawa in ya in ka ganshi da al kuma duk dai sunan ne bai bata tashi ba al kitabu in ka ce kitabin shi ma dai duka tanwirin nan yana gwada mai suna ne al baitu kaga al shi ma dai suna ke gwadawa al madrasatu al kaga shi ma suna ke gwadawa fa hadhihi al kalimat kaga waɗannan kalmomi kullaha dukansu asma'un dukkan sunakai ne لدخول الألف واللام في أولها سبب شغال ألف دلام أفرق كالمومي to sai alama na nawa na hudu na karshe ko shi da dukulu harfin min min hurufil khabd shigan harafi daya cikin huruful khabd da muka faɗa guda goma sha biyu nan in daya ya shigo dai to zai zai yana gwada me suna ne abu dukulu harfin min hurufil khabd nahu ذهبت من البيت إلى المدرسة to kaga min ya zo kaga ila ya zo to abin da ya biyo bayan sunan ba duk yana gwada suna ne eh zahabtu min albayti na tafi daga ina ka tafi min albayti daga gida min din na yana gwada abin da zo ya zo bayan sannan min albaiti ilal madrasati kaga min da ila harfu jarrin ne harfu hurufu jarrin kuma dukan su goma sha biyu suna gwada alama ne na me na suna ko kamar ka ce zahabu safartu min من الخميس إلى الاثنين ناي تفيا دقرانا الهمس زوارانا litinin ma'ana ka gwada tafiyan kwana nawa kenan kai wato wannan kaga shi zai tuna mana kuma karatunmu na ruhul adali an gane wanda muka ce wa nasir ikwana wasu musahib alal muru'ati min al aqaribi min din yana gwada farawa ne daga wato tafiyar da kai ya fara daga ranar zuwa min al-aqarib ma'ana farawa daga dangi na kusa amma ba wai an ce iyakansu ba kenan min yana gwada haka kaga anan ma ya dawo karatunmu na can ruhul adadi lubbin lubbin afwan shi yayi wannan sharha da to mun dai ga misalin min da misalin ila ko fa kullu min min duka fa kullu min albayti wal madrasati ismun da baitu da madrasatu duka sunakai ne li dukhul harfil qabd alaiha saboda shigan harafi na khazza ko harafin jarra a cikin su wali wujudi al fi awwaliha da kuma samun al a farkon su dinnan dukkan abubuwa har guda biyu suke gwada ne waɗannan abubuwa suna ke ne kaga aka ce maka zahabatu min al baiti ila al madrasati kai abu malam abu uku ne ma abu uku ne ba ake hudawa mai littafin ya tsaya a biyu zahabtu na tafi minal kaga min ya zo ɗaya kenan ko harafi ne na jarra yana guda ne suna ne abinda za a fara albaiti kenan to al alif wal lam yana guda ne yana guda suna zuwa alif da lam sannan daga alamomi in ba manta ba baya can mun ce al qabdu kisira na guda ne alaman suna ne min al baiti al baiti an gane bayani an tura a baya mun ce ai alkhabdu ba wai ba ba ba fa huruful qabdi ba kabdun kansa na gwada alaman suna ne a harshen larabci su wannan shana wa huruful qabdi hiya huruf na jarra ko kabda din ga sunan min muka ce na farko shine min a ya kamata mu san me ma'anar min ko mu san ma'anar su ɗaya bayan ɗaya yace to min din yace walaha ma'anin yana da ma'anona amma min ha yana daga cikin al-ibtida'u shine farawa shine da suke nan bayanin minal minal baiti ilal yawa to farawa min kaza duka kaza min kaza ila kaza wato farawa farawa ɗaya kenan na misali safartu min alƙahirati na yi tafiya daga cairo ko daga cairo ashe ba cairo kaɗai ya je ba tunda da min aka yi wato in ka gane ma'anan kalmomin nan ba da mutum ya yi magana za ka gane da yake nufi ba sai ya tsaya ya ma tafsiri ba safartu min alqahira na yi tafiya amma na fara daga Cairo ne amma ba nan tafiya ta tsaya ba in dai min aka samu amma da wani abu aka saka daban to za ka gane ila can kadai aka ce amma an ce min alqahira to na yi tafiya amma na fara tafiyar tawa da alqahira Cairo to kaga dole za a sa wani abu a gaba dole a sa wani abu a gaba kenan safartu min al-qahirati ila iskandariya na fa na yi tafiya na fara da Cairo zuwa ina iskandariya wani gari ne shi ma a mafar iskandariya din nan mal ahmad Allah ya kansa ya taba babu labari cewa sun taba zuwa aka yi wani gasa na karatu ne ba maganar Qur'ani ba ma karatu a kwankwasa aji ta ko ta ina na bincika yace da aka je aka yi gasan duk jami'ar azhar yace mutum biyu ne mutum uku da na ɗaya da na biyu da na uku to na ɗaya da na biyu kam duka ɗan Najeriya ne za ka gane mun gagara alhamdulillah duk jajayen nan gaba ɗaya sun fadi kuma su biyu ne bagaken akwai dan maiduguri wani mala ibrahim shi yayi na daya a duk duniya sai dai mala ahmad shi yayi na biyu aka yi wannan abun aka dau amma daga karshe ka san me ya faru an zo akwai manya manyan suka dama za a bayar na fitar hankali wanda an baka sai an gigita ka kai kam ka huta ka ka huta yake baka amma abun mamaki da aka zo wai sai aka ce to ana bukata bincika tarihin waɗannan wanda suka ci na ɗaya da na biyu da na ukun nan to da aka yi ta bincike aka yi ta bincike daga ƙarshe aka gano sufaye ne wallahi sai aka ƙi ba su kyauta ka duba ka duba abin takaici wai an gano sufaye ne ha to sauran su ci mana wanda ba sufaye ba su ci mana ai shi ne ai wai duk dai amma ba a yarda ba da sufaye nan su ne dai Allah sauke abin tausayi wallahi yana bada labari yace haka aka aka yi ta cewa sai ran kaza za a je Iskandariya za a karwaye ta za a je Iskandariya za a za a kaza har magana labar ne wuce ta to safartu ila Iskandariya misali ila Iskandariya in kace ila Iskandariya kaga in kace ila kaga can kadai kaje amma in kace min al-qahira safartu min al-qahira to mai yiwa ne ka wuce wani wuri kuma sai kuma an an ji min da da ila ko an shi ma gashi yana da ma'anora shi kuma amma ila din nan kan kun gane ma'anar sa ko tun da mun faɗi min farawa to ila fa to tun da kuke alhamdulillah ina ne ila kuma me ma'anar sa ba fassara nake ba ma'ana ma'ana nake ku gane tambayar fassara ga ba wanda bai sani ba ma'ana ana tambaya kun gane ma'anonin min da ila kuka ce in to me ma'ana ila din ma'ana ba fassara ba al-inhina shine ma'anarsa al-inhina kaiwa gaci an gane kaiwa gaci in dai kace safartu ilal iskandariya misali to iya wurin ka tsaya ba ka gara gaba amma in kace safartu min al qahirati to ba farawa ne akwai wani akwai wani tafiyar da kai banda shi ba ka dawo gida direct ba a lura da wannan abubuwan kana ganin su kaman fari fari ne na karatun mu wallahi suna da sai an je gaba can ka rika gane menene a faɗi magana ɗaya kawai sai ka ce to akwai bayani da ina da ina kuma ya je tun daga min aka yi aiki so inhina shine al-inhina sai an an kuma na da daga ma'anoninsa al-mujawazatu al-mujawazatu wucewa wucewa an gane ko? yana daga cikin ma'anoninsa misali ramaitu ramaitu sahama alil qausi na yi jifa da makami ya bar mai wato abin nan kaman kibiya din nan anil qausi ai an jifa da shi zai fita ya bar baka ai ya wuce baka kan yanzu ya barta a baya shine mujawaza mujawaza kenan an gane ba shi kadai ne fa ma'anonin wa'annan kalmomin ba da muke ta faɗi daga cikin ma'anonin su ne don an din ba akwai wannan na korewa ne yake gwadawa amma akwai wani kuma na tabbatarwa misali a ce an rasulillahi ha ba maganan ta bar ma'aiki bari daga gare shi aka samu amma akwai an din na korewa an yi kausi kaga ya bar baka kibiya ta fita ta bar baka amma an ce an rasulillahi daga ma'aiki an tabbatar ne ba korewa kamar wannan ba da so da kar mutum ya dauki ma'ana daya sai ya tako da kansa wata sai ala ko na cikin horof din yana daga cikin ma'anonin ala din al isti'la'u zama a sama girgisan abu haka na misali sa'attu alal jabali na kan dutse kan kaga ka bi shi dutsen kenan kana kaba da shi ne ala duk ku rika lura ba duk ku rika lura muna barin karatun kuma a baya ba tunda ake huruful jarri ne kaga ba tunda ake kace safatu min alqahi dole a ce ratti an lura da wannan kuwa ko dai mun wuce kawai baka ma lura ba ina ce harafi ne na jarra safartu minal qahirati safartu ilal iskandariyati dole dole ne amma yanzu misali in in nace in makka zan ce ya zan ce safartu minal mim mim safartu ila kaga ka fadi kajo ya ce wai min makkata wai ila makkata eh ila makkati makkata ne duk duniya duk abin da aka kawo kowane harafi ya zo bai sai canja makka ba shi kadai ba makka kade ba ba shi kade ba akwai wasu safartu min makkata safartu ila makkata dole haka zaka fara kana ji qur'ani bai iya larabci bane inna awwala baitin ba a yi inna awwala baitin wudiya lin nasi lallazi bi bakkata bi har ku jarrin ne aka ce bakkata kaza su ɗaya ne daga cikin sunaken makka har sunansa ma ɗayan ma makon wato ya tagwaye sunaken bakka bakka makka to amma akwai maganganu aka bakka makka din nan wani suna ce ma haulal kaba da sauransu dai maganganu da yawa to amma dai shi ma dai baya karban abin nan akwai abin da ake kira al-asma wato allati la tansari akwai sunaken da ba sa juyawa duk lirabin ka haka za ka yi lirabi kamar su a yanda suke ba sa juyawa misra ma na ciki misra bara ka zo ka ce kaza kaza misiri ba zai yi ba don ka kawo harfu jarrin ko wani abu kace zaka canja shi misiri gashi nan a farkon littafin da kuka kakkaranta nan da ake cewa wai menene nahul wadih ko wai yakthuru an-nakhil fi iklimi misra ko kuma in baka sa iklimi ba yakthuru an-nakhil fi misra ba ka ce fi misri ba ba da ita ma dariya wanda ya san larabci sai cikin sa ya ciwo haka a sunaken mutane ba ko wanda baya juyawa duk yadda aka yi bari mu dau a cikin kuna mu misali da shi akwai wanda a cikin mun nan sai an samu wanda sunansa baya juyawa amma kila kai baka sani ba don ka koyi a hurufu jarrin ka je zaka yi aiki da shi ka je ka kwaba a ta ma dariya ga na kusa da ni ga wancan aran mace ma sunaken su baya juyawa in baka sani ba da ka sani duk lirabi mutum haka zai bar sunanka ya lau yi ba zai juya ba ya juya wa sunanka yanzu in kace marartu bi nadirin marartu bi muhammadin duk yana juyawa da sunana marartu bi aliyin an ba kai saka ce marartu bi usmanin ba wallahi ka kwaba kaga kuma yana da daɗin fara dai da hankali ne yake aiki ba dole ka ce marartu bi utumana duk bi ɗinka da ka zo da shi na jarra dole ka haƙura ka masa usmana marartu bi utumana sai karatun namu yayi karatu za mu zo mu fitar muku da dukkan abubuwan da ba sa juyawa ne saboda ka riƙe su su shiga kwakwalwanka kar wata rana ka zo kana jan baki ba wazani ka je ka don ka ga harfu jarrin ka zan yana zuwa yana faruwa ka riga ka hau karatun da muka yi ka zauna ka zo kana marar bi marra bi usmani haba galam where was marra bi usmana misali ana bada labarin sai na usman a larar alitali misali kace wane ya wuce sai na usman sai kace marra bi usmani a marra bi usmana to suna nan al'adma allati la tansarifu za mu zo insha Allah ta'ala a gidan shi da yaro na samu wannan karatun kuma gidan maulana shi na samu na karanta waɗannan al'asma allati la tansarif din nan duk a gidan na koyi wannan wani dan zuwa da dan dan zama haka dan kadan da aka yi a nan din ne aka samu wannan aka yi zuke su kuma na nan kayan aikin ma aka bani kyautan kayayyakin karatu ma na dawo da su gida na biya su na dawo da su so wannan kenan sai fi fi na cikin huruf din shi kuma yana cikin ma'anoninsa wato zarfiya ne shi zarfu in ka ji filai to zarfu ne yana guda ko lokaci ko wuri zarfu dama akwai zarfu zaman akwai zarfu makan an ce fi to cikin wani abu ko gida ko cikin wani lokaci ya zamani kenan nahu alma'u fil kuzi alma'u fil kuzi lalla ne na fara a fassara min me na fara alma'u fil kuzi me na fara alma'u fil kuzi ba sani ba to ruwa a cikin kofi amma sharaɗi alkuzu ya zama kofi ne wadda aka yi shi da gilashi shi ne alkuzu kuzu da zaira ƙarshen alkuzu alifun lamun kefun wawun zai fakhara kenan wanda aka shi da fakhara kaman gilas haka kaman kwalba haka an gane ko ma ruwa a cikin irin wannan nau'in ɗaya kenan mun ga ma'ana ɗaya daga cikin fa to sai rubba mun ce shi ma yana cikin huruful jarri ko rubba rubba yana daga cikin ma'anona na rubba a taqlil karanta abu karantawa la rubba rajulin karibin qabalani rubba rajulin karibin rubba rajulin karimin kaga rubba din nan da ka zo da shi shi ne fa ya nuna dole aka yi jarrawa rajulin din nan baraka ta rubba rajulun to za a yi ma dariya rubba rajulin in kaga rubba dai to harafin jarra ne rubba rajulin karimin kaga karimin din nan na'atu ne a ga'idin larabci na rajul a cikin huruf din mun karanta alba ko misali kace marartu bil wadi marartu bil wadi na wuce wadi na wuce a wancan wadi kaza sannan na daga cikin abun da muka fada kafu amma fara tasbihi da yana daga cikin malolinsa shi ma tasbihi kafu ba kowane kafu bane na tajbihi kar ka je an ce kafu ka je ka buga wani kafu kai kasara ai ta madariya kafu na tasbihi shi kadai ake wa ake wa wannan jarra kisra kenan nahu laila kal badri laila kal badri laila tana kama da farin wata badri dole kai ma kisra tunda kal na nuna misali ne tana kaman to tunda kafu tashbihi ne to dole kai kisra laila kal badri eh za ka iya hadawa a larabcin ka kada sai ka ka kawo kal din da inda na nuna misali ne kawai ka buga mar kisra kawai na ka larabcin ka hada kawai kai kenan ko wani hada mana ko a wani littafi ka tuna shi aka yi misali da kafu na tashbihi ka kawo mana shi ko a wani littafi in ka tuna kafu na kama na misalin kaza da kaza da kaza kawo shi yanzu na ga sunan rata rata a kayina in na kawo ko za ka ce ka sani ka karanta ko baka kawo ba kana shi kan lau'i dole shi ma ka ce kai kisar me barbut ha kudin cizo ko albarbut ka sabuni kwarai da gaske duk a cikin kun karanta ka samni ko abubuwan da ke shiga ya bata ruwa ka samni wal wazhi wal wazhi kalma'i duka ko a waka ma dole ka kawo shi haka wan nafsu ka tifli in tuhmilu shabba ala hubbi ar-rada'i wa in tuhtimhu yanfatimi inji al-busiri ko cikin alburda wan nafsu ka tifli baraka ce ka tiflo ba ko ka tifla da zai taba yiwa ba tunda ka kawo kafur tashbihi to lailaka al-badri sai allam lamu shi ma harafi ne amma lamu din fa ba kowane lamu ba wanda aka yi kisra ne shi ne ake yi wa lamu da aka yi wa kisra shi ake yi wa kisra wa abin da ya zo baya kar ka ji na ce lamu kuma ka je ka ga wani lamu ka je ka buga mar kisra nan ma ama dariya abin ma'ani yana daga cikin maronin almilku mallaka to kaga na mallakan nan shi ake wa kisra kenan almilku na au almalu li muhammadin lamul milki kenan sunan lamun nan ai kudin na Muhammadu ne ko dukiyar ta Muhammadu ne almalu li Muhammad eh a cikin ma'anonin sa akwai ikhtisas kebancewa lamu wanda ake wa kisra ne al ikhtisas bayan al milku ne almalu li Muhammad to misalin ikhtisas na kebancewa ika ce na'u albabu lidari kofar na gidan na gidan nan ne akwai na istihqaqi wato na keɓancewa ɗin misalin sa albabu lidari ko wala siru lil masjidi na tsallake misali da wannan tabarman na masallaci ne ma'ana an keɓance shi wa masallaci kada kaga keɓewa kenan ikhtisas sannan akwai istihqaq akwai lamu na cancanta shi ma ana markisira na'u misalin alhamdu lillahi alhamdu lillahi baraka ta lillaha ko lillahu ba ba zai taɓa yiwa ba saboda lamu na me istikak Allah shi kaɗai cancanci wannan godiya gabaki dan godiya dukkan godiya da yabo ya tabbata gawa Allah wa min hurufil qaddi huruful qasami a cikin huruf din guda goma sha biyu mun kawo huruful qasami ko wa hiya thalathatu ahrufin su uku ne harufan al awwal na daya al wawu shine wawu wa hiya la tadkhulu illa ala al ismi zahiri shi baya shiga sai a suna na zahiri nawu misali wallahi wallahi amma fa yan uwa sai na rantsuwa fa kada ka ji an ce maka wawu in ya haɗu da sunan Allah misali a nan kawai zamar kizra ya zama ba rantsuwa in ba na rantsuwa bane ba a yi ga a qur'ani wallahu yad'u ila dari salam kaga wawu ne ya haɗu da alula nakuri amma za ka ce wallahu ala kulli shay'in qadir ga su suma wallahu ala kulli shay'in qadir a'a wawu sai in na rantsuwa ne eh wallahi to sai misalin sa kuma wa tsuri kaga wawun nan rantsuwa ne wa tsuri wan nazi'ati wa zariyati duk inda wawu yazo ya haɗu da suna inda na rantsuwa ne kisra yake wa tsuri sai aka ce wa kitabin aka ce masurin duka saboda zuwan wawun kasan din sannan da misalin wa tini wa zaituni wa ɗuri sinina kaga duka dai saboda wawu din na kasan ne duk inda wawu kasan ya zo ba sai lafzul jalala ba ya zama dai sunan na zahiri ne kawai to ana masa kisan eh mana sosai wawu na kasan na kasan ne a baka ji ka jan cewa safata ne ko safatu ai kisira ne aka yi masa to na biyu a cikin huruful kasama alba'u amma na rantsuwa shi ma ko da yake ba kam ko ba kawai ma haka ana mara jarra marartu bi zaidin ko bi zaidin to amma wawu ba na kasan ana yi mai rantsuwa shi ma wala taktassu bi lafzi duna lafzi bi lafzin duna lafzi bal tadkhulu ala al-ithmi al-zahiri na billahi la ajtahidanna ba a keɓance shi da wani lafazi in babu wani lafazi dole sai ya haɗu da abubuwa kaman misali billahi la ajtahidanna billahi ina rantsuwa da Allah kaga dole sai kisra haka yana zuwa akan damiri kuma bika la abri bannan kasula kaga kace billahi la ajtahidanna kan menene kenan na rantsi da Allah sai sai mun yi kokari na rantse da Allah za mu yi kokari mala kana ya ce ka je kai ka za ka wallahi billahi la ilaha illallah ina ma rantsuwa da Allah za mu yi kokari ma'ana sai dai abun ya karfin mu in ka zo magana da irin wannan ana iya sashi to sannan kuma yana zuwa da damiri ba wai sai suna na zahiri kadai ba bika la'abari bannal kasula saboda kai zan toki duk mutum malalaci bayanin kan nan da kai dan daka duk malalaci wasalisu na uku a sunakai na rantsuwa da ake wa kisra shi ne attawu amma shi ba a baya shiga wala ta da kuri illa ala lafzin jalalati baya shiga sai akan sunan lafzin jalala kawai alula na kudi don kaji an ce wawo ya shiga wallahi watsuri والتين والزيتون والصافات والنازعات da sauransu to wannan baya karban wancan sauran abubuwa sai Allah Allah kawai ake hada shi shine kamar yadda zai a Qur'ani wa tallahi la akidanna asnamakum tallahi ina rantsuwa da Allah sai na yi wa gumakan kuma keci shi ne ya zo ya saftare babban ko ya saftare suka iya ratayawa babban gatari suka zo suka tambaye shi man fa'ala haza bi aliyatina ya ibrahim bayan wani ya ce musu sami tu fatan ko yazkuru ma yabalu lahu ibrahim na ji wani saurayi yana zagin su waye aikin nan don Allah su sun je wani wuri sun da sun samu an sassare su waye mana wannan bugun aiki wani yace na ji wani saurayi mai suna Ibrahim yana zagin su ila shi ne ka ji aka kalle shi yace suka ce ba su nuna suka zo masa inda rai ya Ibrahim waye mana wannan aiki wa guma kanmu yace musu to abinda wancan din ya ji ne kenan wannan din tallahi la akidan da asnamakum na rantse da Allah sai na yi kaidi wa gubakan nan bayan kun juya kun tafi ibadodin ku zan zo in yi muku wani abu to wani ya ji a kunnensa sai ya gaya musu suka zo ya ce to ku tambaye su a yi kira kuna inda kuna magana ku tambaye su ku tambaye su sai ran da tafsiri ya kawo mu za a sha dariya wannan kaji hikimomi da malamai suka kawo na tafsiri a wannan gurin da hikimar annabi ibrahim ku tambaye su suna magana ai ku tambaye su to a taƙaice dai wannan kenan daga cikin karatunmu na yau to akwai ƙari na abin da ake gane alama da shi wadda ka san kowa da inda yake tsayawa yana daga ciki wani bayani da naga mai wannan littafi ya yi katurun nada waballu sada ya ce yana daga cikin alamomi da ake gane suna da shi da lokacin mu ma'a tafi wallahi alamatan min awwalihi alamomin guda uku ya kawo shi alamatan min awwalihi alama ta farko a ta ɗaya a farko a farkon sunan ake gane shi wai alif wal lam shine aga alifu da lam to an gan shi magana ya kare za a gane suna ne yace kal farsi wal gulani in ka ce al farsu al gulam da muka misali din nan kaga alama ne ta farko aka gane shi ka duba farkon sunan ne ka gane su- ka gane ala ka gane shi da- da alaman sa ta farko wa alamatan min akhiri daya alaman kuma ta karshen sa ake gane shi in ka dubi kalmar karshen ta to zaka iya gane suna ne shi ko baka san ma'anar sa ba wa wa wa ya tanwinu shine tanwini in kaga tanwini a karshen kalma to suna ne kawai wa huwa misali shi tanwini nunun za'idatun sakinatun talabu akira ismi lafzan lakatan can dai bayani ne kullum muna yin sa da zairi taukidin amma ba na taukidi ba ba na karfafa na zaidin rajulin sahin hina izin muslimatin kun ga sahin ya dawo ko na shiru din nan ba ma ashbaha kaga wannan da abin da ya kama da su asma'u sunakai ne bi dalilin wujudi tanwini fi akhirih a dalilin samun tanwini a ƙarshen su wa alamatan ma'anawiyatan akwai kuma alama ta ma'ana da ake gane suna da shi wayar hadisi shine yin magana anu akan akan wato wani abu da aka faɗa sai aka yi aka fari wata magana akan sa misali kamar ka ce ka kama zaitun kaga an yi magana kafin a faɗi abin to maganan da aka yi yana gwada abin da aka faɗa ah, haka kawai wani babu zai tsaya ne wai tambaya babu zai zai zai tashi ya tsaya ne ai wani abu ne wani abu kuma to suna ne zaidu ne ya tashi ya tsaya kama zaidu to zaidu din nan suna ne kawai tunda ya tsaya wani haka kawai abu ai ba zai yi ya tsaya ba shine aka ce la'annaka kan haddasta anhu bil qiyami kai zanta da shi cewa ya tsaya fadil alamatu anfa'ul alamati mazkuratu lil fiqi wato wa'annan alamomi da muka fada sun fi amfana sun fi wato a wurin alamomi na suna da ake gane suna wa bi yasdilla ala ismiyati ta'i da shine kuma aka yi hujjantu cewa ta shi ma yana iya zama suna a wani wuri fi zarabatu in ka ce zarabatu zarabatu tu din nan kaga ƙari ne a cikin ba mu yi bayanin sabata shi ma yana iya zama suna alatara annaha la taqbalu al ba ka gani shi baya karaban al wala yalhaqu at tarmilu kuma babu tarmili a ƙarshen sa kuma an ce suna ne shi ma kawai babu alifi da lamu babu tarmili wala gairuha ba wani abu ban ma a cikin duk abin da za a gane suna da shi amma kuma suna ne alladhi tudallu lil ismi siwa al hadisi anha faqat kawai sai dai magana da aka yi akan sa sa'al darabtu sa'altu lafaztu akaltu nimtu duk dai koma wanne ne ka fana akwai akwai wani abu a tsoye a ciki to abun shine suna sa'altu ana ana ana kai waye sai a faɗi suna an gane bayani yawa wannan shine abubuwan da ya da yawa na so da akwai kuma misalin da ake gane suna kar baka baka san su ba wata rana misali ka ji wani yana ka ce ai ba mu karanta ba baya ciki karatun da muka yi da ka ka karyata to yana daga ciki kuma misali wanda bai kawo ba shi wannan mai sharhan tufatus saniya daga alamomin sura ya kawo annida kira kira shi ma yana gwada suna ne lawo misalin ya ayyuhan nabiyu ya zuwan ya din nan harafin kira to dole ka gane ashe annabiyu din nan suna ne da kaji ya to abin da zai biyo bayan sa suna ne kawai amma fa karfa duk ya da kaji kuma karfin ni kullum dan matsala ne za ka je ka da wani ya din kaga kuma wallahi ba suna bane to sai an togace in ba togace ba ka je kawai ka hau ka zauna ka ki hauka ka je ka doka wata rana to ya ayyu annabi kaga ya nuhu bit wannan ya ayyu annabi na lamfali nake nufi akwai su a Qur'ani gurare daban-daban wannan na lamfali ne ayata 64 ya nuhu ya nuhu na suratu hudin aya ta 48 kaga ya nuhu ya biyo to nuhun nan suna ne a shi sannan a suratu hudin din har yanzu aya ta 71 ya lutu inna rusul rabbik ya lutu kage lutu suna ne to anan nake so in yi mana jara musulmai mun tafi mun tafi mun yi wani tafiya wata matafiyar da sai a hankali kaga wannan sunan annabin Allah ne zababbe a cikin annabawan Allah babba amma ba za ka taba jin musulmi ya sa sunan sunan shi ba wai sun dauka wai sunan san bai da kyau ne su aikin mutanensa shine bai da kyau ne amalu ali lutin to har ma wasu yaruka kan suka mai da sunan nasa ne ba zunubi kuma kuma haka ba ka taba jin musulmi da ya sa sunan ɗansa wallan sunan to kuskure ne aikin mutanen lutu ake cewa ba wai shi ne suran nasa shi ne zunubin ba akwai annabawan da ba su samu musulmai suka samu su na fara ba cikin 25 din ba shi kadai ba da yawa wallahi kamar ayyub kafin ka samu musulmin da zai saba ayyub a gari sai an dirje wa habe muri wacce wai ji ba to akwai a cikin sunajen annabawa ne an wafitar da su to haka nan kuma hudu hudu a cikin suratul hud din aya ta 53 Allah ya ce ya hudu ma ji da nabi bayyana ko to ya ya zo kaga hudu suna ne kenan sannan in ka duba suratul a'raf aya ta 77 nan ma Allah ya ce ya salihu ya salihu kaga salihu suna ne sannan suratul hud har yanzu aya ta 87 Allah ya ce ya shu'aib kaga ya ya zo shu'aibu suna ne kenan ya shu'aibu a salatu ka tamu duka kenan fa kullu min hadhihi al-alfazi duka waɗannan lafuzza allati dakalat alaiha ya wanda ya ya shiga a cikin su to ismun suna ne wa haka ba kullu munada to amma sai a hankali wato lokacin mu ya riga yayi da ba don haka ba da sai in kawo mana akwai misali na kama kirar kisai misali a qur'ani an ce Allah misali Allah yazjudu lillahi misali Allah yazjudu lillahi kama wa fi qira'atil kisai a qira'an kisai Allah yazjudu lillahi ba za su yi sujada wa Allah ba suratul naml ko arama Allah yazjudu ya ya ya ya to kaga wannan fa innahu yaqifu ala alla ya ya wa yabtadi'u bi isjudu na amali din wa qawluhu ta'ala ya laitana nuraddu ya laitana nuraddu kaga ya ya zo to da kuma maganan hadisin ma'aiki alaihi salatu wassalam da yake cewa ya rubba kafiyatin fi dunya ariyatun yawmal qiyamah duka ya ya zo to ya kenan fadakal harfun nida'i fihinna harafin kira ya shigo cikin waɗannan abubuwa ko ba suna bane alama laysa bismi kuma harafin nida'i ya zo ya kenan me magana to malamai sun yi sabani akan mazhabo biyu daya wasu sun ce munada ne mazufun wato wanda aka kira an shafe shi ne akwai shi amma an shafe shi misali ai ma'anansa ya ha'ulai usjudu maganar da muka yi a baya din kenan Allah yasjudu din kenan Allah ya ha'ulai usjudu an shafi ha'ulai ne ha'ulai kuma kaga suna ne ko kuma wa ya qaumi laitana nuraddu an shafi qaumu din sai ka ce ya laitana nuraddu kawai qaumu din aka shafi sannan wa ya kauni rubba kafiyatin fi duniya kaga shi ma an share kan gure wasu malamai suka ce na tambihi ne ya din wannan ba na kira bane ma na tambihi ne to ala ayyi halin dai za mu dakata a nan saboda lokacin mu ya riga yayi abinda muka faɗe shi da Allah ba mu ladan sa kan mu kuskura Allah ya fi subhanakallahu wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu wa jaddu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk um